بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن خص سيد الرسل بكمال فصاحة بين البدن والحذر وأنطقه بدماء بدواعم الكلم فأعجز بلغاء رديئة ومهر وأنزل عليه الكتاب المفهم بتحديه مصارع بنوان الأعراب وأتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الختام ci gaba da karatunmu na ilimin balaga wanda karatun da ya gabata mun yi bayani akan fasaha muka zo kuma muka yi bayani akan inda malaman balaga suka takaita fasaha akan mene akan agogo akan kalima da kala da mutakalli to karatun da ya gabata mun yi bayani akan ya kalima take zama fasiha suka ce dole ta fita daga aibi ta hudu muka yi dinafar kalima غرابة الاستعمال مخالفة القياس يكون الكراهة السمع وإن زامتي نبي شين الكلام زامتي فصاحة الكلام شكما يكي وسمشر لاني وسأبوبا أن يكما تأتيشي وأن كلام دم يا كبتا كابين يزما أتيما كلام تشي كلام فصيح شين ينزل زامتي كيتوا بسم الله الرحمن الرحيم فصاحة الكلام سلامته من فصاحة مفرداته مما يبهم معناه ويحول دون المراد منه فصاحة كلام دولي زمش ميني gaba ɗaya magana ya kubuta daga abin da zai zo mu'awwaki zai hana a fahimci abin da ake so a isar ko sakon da ake so a isar ma mutum masu saurare dole zama ba wani gumut ba wani abin da ya hana fahimci shi wannan sakon kuma ya ce to ta wani hanya ne hakan zai zama ya yi ya zama maganin gaba ɗaya da an yi da an fahimce ta kayan da su larabawa suke ta dama khairul kalami ma kana ma'anahu ila aqlika asbaqa min lafzihi ila sam'i ya zama ma'anan ma kafin lafazin ya zo kunninka har ka riga ka fahimci me ake nufi da ma'anan shi ya zarki suke faɗi wannan magana to za mu ji wani abubuwa ne ya kamata sai magana ya tsallake zai zama sai wannan magana ba sai shi ne suka kawo na farko wanda ya ce mene wata ta ta haƙƙa fasahatuhu bi kuluyi min sittati uyub dole aibi san guda shida sai magana ya tsallake wa'annan aibi ko aiboba sannan za a iya ce wannan kalam din fasaha shine sune mene kafin na farko tanafurul kalimat mustami'atan na biyu du'fu ta'lif na uku at-ta'qil lafzi na hudu at-ta'qil ma'nawi na biyar kasrat at-takrar sai na shida kuma tataburul idafat inda da shi ya kawo guda shida amma aka haɗe su za a ga cewa kusan guda uku ne saboda wannan na biyun ƙarshe kasrat at-takrar abin da ba suna haɗa ta su ce duk zai shiga mene ta nafar kalma da mustami'a saboda kasar takrar da nafar kuma dai abin da suke haifarwa shi ne antikal ɗin sami kayan da shi ne dalilin da yake faruwa a mene ta nafar huruf ko kalma sannan ta'didul lafzi da ma'anawi suna haɗe shi kawai guda ɗaya sai su ce mene kenan tanafur kalma da mustami'a na biyun karshe sun shiga ciki sai kuma addu'ufu ta'lim sai at-ta'qid sai ta'qid nau'an ta'qid al-lafzi da ta'qid al-ma'nawi kare nan zamu ji sai bayan daya me ake nufi da wannan ma'anan kalimat na farko yace tanafur kalimat mustami'a ko an takuna kalimatu sakinatan من تركيبها مع بعضها على السمع عسرة نطق بها مستمعة على اللسان وإن كان كل جزء منه على انفراده فصيحا التنافر نوعان abin da ake nufi da nafura kuma shi yasa ya ce mustami'a shine haɗuwanta ya zama ya haifar da mene nauyi wurin saurare da kuma mene kasa ya maimaita kalmin da baki saboda haɗuwan da suka yi saboda ga ayin da yake ga nan da a ce kowane kalma bi mufrada istaqallan bi mufradiha zai zama mene ba da nauyi to amma haɗuwanta ko da irin na ko makamanciyanta a wuri daya sai ya zama mene ya haifar da mene fikal nauyi wurin ji da kuma nauyi wurin ma mene wurin kokarin mutum ya yi intsar ya yi nufu da ita ko ga nan shi da yake cewa ta kasu kashi biyu akwai nau'an ko shadidin tsikar akwai kuma hasifin tsikar shadidin tsikar din shi ne mene ya kawo misalin dai da ka saba kawowa wanda ka ce jahil ne ya kawo ko الشجر الثاني في قوله وقبر حرب بمكان قصر وليس قرب قبر حرب قبر في wannan الشجر الثاني din akwai wahalan faɗi amma da za ka ɗauki kowane kalma a ciki ɗaya ba ta da wahala ƙafar harbu ba wahala amma haɗuwansu ba'un da ra'un ba'un da ra'un suna haɗuwa sai zama akwai mai wahala da suke cewa ba za ka iya maimaita ko uku ba tare da an ta ta'assar ba saboda wahalan haɗuwansu ya zama shi ne ya haifar da wannan mece da wannan wahalan ko shi ne suke cewa wannan saƙin ne ko akwai kuma kafi shi ne mene kan kawai abi tamma karimin mata amdah amdah walwara mahi wa idza ma lumtuhu lumtuhu wahdi suka ce kalmar amdahu amdahu take ko ku amdahu da ita daga haduwan ha'u da ha'u da sai akwai nauyi amma nauyin bai kai mene ba bai kai wanda ya gabata na waka ko harbi amma suka ce a nan tu'ai dama dai an ce mutane hakan ne in dai da za a ce amdahu ne kawai za a iya cewa ba shi da wani sigar da za a ce ga ana yawan faɗi ana yawan amfani da shi amma mene shi da akwai maimaita kalmar su biyu shi ne ya haifar da mene da wannan fikan amdahu amdahu amma da ita ne ne zan ba fikan inda irin su gasu nan da yawa a kalam na saha qur'an da hadis duka da akwai ko kan qawluhu ta'ala fasabbihu wa min al-layli fasabbihu haka ne shi ma amdahu ha'un da ha'un malam maimaita kalmar da ya amdahu amdahu aka ce ya tsirin haifar da wani sikal amma sikal khafif ba mai ba ba sikal mai tafi a yi sake ne ba haka dai wannan shi ne ke tema rafin kalma mustami'a haɗuwanta za ta iya haifar da matsala a samu mene da halal da fasaha na kalam inda ana maganar kalam ne inda ma bayan wannan shafin dole kuma ya zama mene kowane kalma ita ma ta cika wannan sharɗin da muka zaɓuto na shirot na uyub na uyubun lati ta kai mai fasahin kalima wannan kalamun da kuma saboda bai da a ce duk kalamun ya tsira da wannan to amma bai a ciki kuma aka samu kalima ga yadda suka gabata dai irin su karimin rishalin nan sharifin nasar kalamun mene shi ya tsira to amma kalima akwai wanda ba ta tsira ba ya ga ce wannan ka aka kenan shi yasa an suka yi maganin wannan sai ce ba a da fasahati mufradatiha bayan wannan din ba sai an wuto wancan testin sannan an zo wannan in ta cika sai an lura da wannan wannan shi ne suke cewa tanaful kalimat mujtami'atan na biyu kuma shine mene shine du'ufut ta'alif du'ufut ta'alif da yake shine suke cewa an yakuna al-kalamu داريا على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند الجمهور العلماء كوصل الزميرين وتقديم غير الأعرف منهما على الأعرف مع أنه يجب الفصل في نحو هذا شين الأف التأليف شين الأف التأليف معناه أن كوتي ما أبن يشتهرني أو رمي أو رمي مغنى لوني يعني irin an yi ittifaqi ko in jumhur ga yin da ya magana jumhur ulama misali na nahwu sun yarda abu kaza kaza sai dai wasu daga ciki suna ganin wannan yanzu to shine ko wannan in aka yi amfani da shi za a ce mene duk ta'lim saboda amma da a ce mattufika alaihi ne a mattufuka fihi ne abin da aka yi ittifaqi cewa ga yin da za a faɗa ka zo ka yi mu aka san haka wannan ba tufa ta'rif ba ne wannan khatu ne nake cewa ko fil lugha ba ma za a yi lissafin shi ba amma munan a a ga jumhu mashtuhira shine ana cewa karatu in ka dan zo kai bi wannan wanda aƙallin ne na mutane suka cewa za a iya amfani da shi to shi ne za a ce da ofis ta ade saboda da ainihin yadda hanyar ya kamata ka fi wanda ya fi shahara ko kuma ka fi ka fi wannan da ce da ofis ta ade da hanka yana haifar da mene da ihlal na fasahatin kalam saboda ga kusan jamhurin da sauki ya karkata ya kamata a ce maganan ka ya tafi a kai ne ko kamar mene نصب الضميرين هو إيرن ضمير النبي كما تأتي إتصال فكي إتصال ضمير اللي كما تأتي ضم متصلين كضم كي إتصال هو متصلين كي إتصال يوم أن كان تقديم الأعرض منهما على الأعرض إيرن كان ضمير يبيو ياهدو أورم على من نحو مثالي إن ضمير المخاطب ده ضمير القائد ياهدو إن كنت ذاك قباتر ضمير المخاطب sai mene sai ka gabatar da damirar ga'i a kan damirar muhatab ko kuma damirar mutakallim damirar abin nan muhatab wanda sun ce damirar mutakallim a irin wannan haka kamar mene kuma al'adar ma an nau'i sun fasu fi nawa kamar mene an kawai mutanabbi da ke cewa khalatin biladu min al-zalati laylaha fa adaha Allahu kaina tahzana ko halin shari gaske anan ga yanan fa'abaha kallahu ya gabatar da mene gairar arab akan arab hauna da mirin gaɗi ya gaba gabatar da ita akan mene da na al-muhatab ala babu ko yana magana kan halatin bilal min al-gazal layla ko irin daren da ba rana ko sai Allah ya aba hakan nan sai Allah ya canza ya kawo maka madadin ta saboda me kai la tahzan ai kai la tahzan bila saboda kar gari ya zama ba abin nan sai Allah ya kawo ka a matsayin canjin ta suka ce wannan ba aba hakan nan nan ya kamata a ce fa aba fa aba ka Allah ne a gabatar da a'arabka akan hawo wannan shi ne ya zama an sami ihlal da ne ihlal da fasahatin kalam ko nan kenan sannan kuma kan ijma qabla dhikr marjihi lafzan wa rutbatan wa hukman fi ghairi aqwalihi ko a samu mene martabu damir mun san cewa anahu fi'li fa'ili mafuli sanja fa'ili idan yana yi ya zama ga fa'ili ga mafuli to sai zama mafuli yana da ko fa'ili yana da damiri dalilin da kuma zai koma ma mene zai koma ma fa'ili ne ai zai koma ma kone ne wanda mun san dalilin yana koma ma wanda ya gabace shi ne ba wanda yake gaban shi ba zai zai halatta amma in ya zama mene ba a cika lafzan wa rutbatun ba zai iya koma mai lafzan ko kuma ya koma mai rutbatan na lafzan ba a ce duka biyun sun haɗu ba a yanda ibn malik ya tabo والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يداء بخلاف الأصل وقد يزن المفعول قبل الفعل أكرشي ديكي سوى كان ونن وشاء نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نو الشجر كان شاء نحو خاف ربه عمر عمر فاعل هناك الشيء متقدم لرتبة koda an gan shi a lafazi ya ya zama da akhir amma a mene a wurin shi muke uku mutaqaddim ko dan haka ba matsala dan zamiri ya koma mai haka bai koma mai lafzan rutbatin ba amma wanda ya zama matsala shine na biyun da yake cewa shazza na khafa rabbaha zana nawru shadar nawru fa'il shadar maqul ne to kuma fa'il nan nawru yana da zamiri yana koma ma shadar مقول به لفظا ورتبة كانك شيني بهذا السبع أن سابع قائدة وأن شيني مشهور إنك أن سابع مسدع فساحه شيني كاو استشهاد ishari da mene baiti na ko wannan walau anna maddan aqdada ad-dahr wahidan min an-nas abqa madduhu ad-dahr mutima ko ga mutima maful kuma dama rutban shine zo a karshe ya zo a karshe gashi lafzan a karshe rutbatin kuma a karshe kuma sai aka ce madduhu wannan damiri yana koma ma mutima aka ce wannan an saba ma khilafun mashhur ne inda annafiqina bil lugha al-arab inda an-nuhat sauran haka aka ce mene wannan an samu ikhdad da fasahatin kalam tunda ya kauce mene mashhur inda al-arab shine أن يعود الضمير إلى متقدم لفظا ورتبة هو إلى متقدم رتبة لا لفظا وأن شرعي يبيك نوان السي كلام قبعات يا كوتي يا قبة دجا شيء سنزا يتيم وأن كلام دين كلام فسي إن شاء الله أكارتم من قبضام دي صورا شروط اللي كما تأتي كلام يا وتي أكن ويا قبة دجا har a iya sifanta wannan kalamin da ake cewa ake ce mai kalamun fasihun sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi